gashi husnul suturul aurati sharɗin
to bismillah rahman rahim faslu wannan fasali ne a cikin bayanin hukuncin suturce al'aura da sallah saturul aurati suturce al'aura sharadun sharadi ne a wajen sallah dole wanda zai sallah sai ya suturce al'aurarsa wahaya ita al'aura minar rajuli dangane da namiji wadda take wajiba a suturce wadda take sharaɗi ne a suturce ta a sallah shine daga cibiya zuwa gwiwa wato wajibi ne akan dukkan mukallafi ya rufe wannan baki ɗayan halayen sama a sallah ne ko wajiyarsa domin ba za a yi sallah rara ba matukar akwai sace to idan bai sami abin da zai yi sutura da shi ba sai ko zani ɗaya tak to sai ya ɗaura kamar irin yadda mata ke ɗaura zani idan ku ba abin da ya samu sai tufafi ɗaya amma tufafin nan guda ɗaya da ya samu tufafi ne mai yalwa to sai lulluɓa da shi ya zama ya lulluɓo tun daga kafaɗarsa har ƙafarsa in ya so ya saba tsakanin gefen tufafin ya kulla su a kan kafaɗarsa ya kulla ana yadda bayan da za a yi a ce tufafin ya zane ba ɗaurawa ya ba ne a ce zai iya kwancewa yin kirahiya kirahiya ne namiji ya sallah a wando kadai ba tare da wani abu ba wando ne wanda ya rufe masa har zuwa cibiya to amma dai da ka yi sallah da shi ba wani abu a sama ko wannan karahiya ne amma haka bai hana ingancin sallah ba wani haddidu lirkatihi haka nan karahiya ne tufafin da yake zai iya alanta siffar jiki saboda zamowarsa mara kauri tufafi wanda yake mara kauri wanda za a iya ganin launin jiki ma wannan karahiya ne bari wasu sun ce ma gaba daya baya wadatarwa an yi sallah da shi kamar an yi sallah tsirara ne kuma aka ce da aka ce baya wadatarwa ba wasu lalle a sallah ba ko da ba a sallah ba
wal'amatu karajuli mace wadda take baiwa ba ɗaya ba al'aurarta kamar namiji ne kamar al'aurar namiji ne Nustabu sataru badaniha amma an so ta suturce baki ɗaya jikinta da za ta yi sallah lara asiya amma ba a so ta rufe kanta ba
ta gaɗiyatun mustaulidatu mustauladati an so wadda take ummul walada ta rufa wato shi ma jikinta
alubon abatu al'ibti da kuma al'unuka unuka ta rufe al'unuka wuyanta wani ba a rabi haka nan wadda take sashenta ya ce sashenta baiwa to ta rufe al'unuka wuyanta wuyanta
walhurratu kulluha auratun wadda take ya ita gaba ɗayanta al'aura ce illa wajen sai ko fuskarta da tafukanta nan ne tafkan hannunta su ne kawai idan sun bayyana ba a ce ta bayyana al'aura ba na'am wasatur lakasif abinda za a yi sutura da shi a sallah tufafi mai kauri lashaf ba wanda yake a rafiya ba ba tufafin da yake shaɗa ba
kamar lamaji illa harira wanda bai samu tufafin da zai sa su ta al'aurarsa wajen sallah ba sai ko tufafin da aka ce kan ma namiji ya ɗaura sai alhariri aw najisan ko kuma sai tufafin da yake da jasa kamar fatan jaki ko fatan alhinzir to sallabihi sai ya salla da wannan tufafin sai ya salla da alhariri ko kuma ya salla da najasa
fi ijtima'ihi ma idan ya zamo ya rasa tufafin da zai sa ya salla sai guda biyu amma ɗaya daga cikin su tufafin alhariri ne wanda an hana namiji sa tufafin alhariri ɗaya kuma najasa ne shi kuma an hana sallah a cikin tufafin da yake najasa to ya zai wanne zai ɗauka yi kaddimin najasa wasu suka ce sai ya ɗau najasa me yasa saboda ai shi tufafin da yake da najasa wata sifa ce ta samu a aka ce ba a sa shi a yi sallah ba idan ba a sallah ba ne ai ba a hana sa tufafin da yake da najasa ba
wakil al-harira wasu suka ce zai gabatar da alhari wanda wannan shi ne zance abin dogara da shi saboda shi tufafin alhari ne a wato abin da hannu daga gare shi ba sai lalle a sallah ba shi ya sa daga gare shi ba wai ya shafi sallah ba shi kuma tufafin najasa hannu daga gare shi ya shafi sallah
kuma alimar satira wanda ya rasa tufafin da zai suturce jikinsa da shi sallah uryana sai sallah tsirara bi maudu'in satira amma fa ya samu waje da zai goye shi ya samu waje inda wani ba zai gan shi ba qa'ima zai tsayuwa irin yadda ake tsayuwa a sallah raki'an kuma ya ruku'u yadda ake ruku'u a sallah ya sajidan sujada yadda ake a sallah ba a ce ya sallar daga zaune ba
fi jama'atin urati idan kuma a'a ba mutum ɗaya ba ne ya rasa tufafi mutane ne da dama suke kuntaye jama'a ce suka rasa kunta tufafin da za su rufe al'aurarsu da shi fi zulmati idan a cikin duhu ne za su yi sallah ya taqaddamu imamuhu shi kenan wanda yake liman sai ya wuce gaba Mm. wa yusalluna kadhalika sallah kazalika yadda aka faɗa a baya yani bi kiyamin in wasu jure su tsaya inda ake tsayuwa su ruku inda ake ruku su sujada inda ake sujada
wa fi naharin idan ya zama jama'ar kuntaye jama'a marasa tufafi sun haɗu za su yi sallah gashi kuma da rana ne aw laylin ko mu'mirin ko dare ne mai hasken wata ila yanfaridu kullu bi mawdi'in to wasu malaman suka ce abin da yake akwai a nan sai kowa ya samu waje ya sallah shi kadai ba maganar aljami Mm. wa ila wasu amma fa inda aka ce kowa ya yi waje nasa inda yake sun amince na'am inda yake sun amince na'am Mhm, ya so sai su sallar kowa ya ruku'un su zai wasu ya ruku'un sai su jadarsa
wa ila jama'atan wasu ka ce sai qawatina su sallah jami amma fa kowa ya rufe ido kowa ya rufe idansa a nan ne za a ce idan wani ya buɗe idan a cikin mamuman Mm.
ya ga al'auran liman to sallar su duk ta ɓaci sai ya zama sallar su gaba ɗaya duk ta ɓaci yana cikin wurin da yake za a ce ɓacin sallar mamu ya jayo zuwa ɓacin sallar liman Mm.
ya jayo zuwa sal- ɓacin sallar sauran mamuma Mm.
yawa a- a nan waje na biyu ne waje na farko kamar a sallar juma'a da ya zama gaba ɗaya dama wanda suke bayan liman mutum goma sha biyu ne na'am to sai zama ɗaya daga cikin su alwalar ta wuri kaga sallar ta ta ɓaci kuma wannan ya bayi zuwa ɓacin sallar gaba ɗayan wanda suke tare da shi To,
wayam na wata sun fi salati an hana rufe hanci a sallah mutum zai sallah a rufe fuskarsa ya rufe hanci ko rufe bakinsa to karahi an hana haka sai fa idan ya zamo al'ada ce ta mutane
wayo kurawa kafin kulli karahiya ne kame hannun riga don sallah wanda zai sallah ya saki hannun rigarsa wa sha'ari ko ka ne gashi don sallah irin wanda suke da gashi mai zubowa haka to a ce ba za a daure don za a yi sallah ka rahiya ne wa shaddul wasal ilaha ko kuma yin ɗamara a tsakiya don sallah shi ma ka rahiya ne
izalatun najasati sharrun gusar da najasa sharaɗi ne a cikin sallah ba ɓangare ne na sallah ba amma sallah ce ba za ta inganta ba sai da haka wa ila fardun wasu ka ce a'a gusar da najasa ma farilla ne wani ɓangare ne na sallah ma zikir wal qudrati amma fa inda ake cewa sharaɗin ne ko a ce farilla ne in an tuna in aka mance aka yi sallah da najasa ba a tuna ba sai bayan fitar lokaci ba magana sai an sake Eh, da tare kuma da samun iko musu musar da ita wanda yake ya rasa ruwa musar da najasa ba wajibi ba ne a kansa shi ne ma mai adadi yake faɗa cewa wala juzu tayar salati li adami dahari wa man fa'ala zalika faqad asara rabbahu to alhamdulillah sai tashi fasulun arkana kuma ya zama kenan bayan sallah in Allah ya nuna mana lafiya za a tashi ne a fasulun arkana Na tawakkal Allah.
na wanda ya sura da alhariri eh shi kuma yasa ba a cikin lokaci ko yadda sallah wajibi ne ya zama a ba wajibi ba ne a kansa yawa ba ba ma an ce kauli da mai da sallar sai dai bisa mandubanci yawa bisa an so ne amma sallar ta sa ai ya bayar da yanda ya yi yanda aka umarce shi shi ya sa ko shi asali wato isa a cikin da abin da dan adam ne yanda aka ce ne yawa asalin dan adam ne abin yanda aka ce ne sai a ce kenan ya isa masa ko yanda aka faɗa a kaukar misali ya aka faɗa a kaukar da ai mai kaukar misali ai kana mun baka kaukar misali ko Allah ya taimaka kana bara kana waraka ka ko su ai masu kaukar misali malam umar ne na gwamnati ko ko ba shi bane na malam ragi to ashe gashi ba sabalan ragi aka wadu wannan بصحة الأكل التيم اعتكاف الغاية والدين للزاء أي الكفاية بالفعل في إسقاط أن تأبدا وقيل إسقاط الكراء أبدا ko sai kaka kuma a gaba sai ko ba ba din na ne balle inda yake ba ko kai da ka yana nan ko ya to alhamdulillah na game da matsalar na tufafi na shi wannan da aka yi magana eh najasa da kuma shi na alhari ya zama in ba wanda mutum zai rufa da jikinsa domin rufa al'aura zai iya amfani da ɗayan to idan ya zama a gaba ɗaya inda zai rufe ɗin wanda ya zama to karayi a bai zama to lallewa da bi ma'ana daga saman cibiyar sa ne zuwa sama inda zai rufe to shin zai iya amfani da ɗaya daga cikin wannan don gujewa karanta
kamar ban gane tambayar sosai an faɗa dai al'aura daga cibiya zuwa gwiwa sai ya zama to saman cibiya zai rufe a ai haramun ne ya samu abin da zai rufe tsakanin cibiyarsa zuwa gwiwa bai samu abin da zai rufe saman ba ya ce zai dau alhariri ko ya dau najasa ya rufe in ya dau alhariri ya rufe ya aikata haramun amma dan ya yi sallah sallah ta inganta amma in ya dau najasa ma ya rufe saman cibiyarsa wannan sallah ta gaba ɗaya bata inganta ba yawwa wa'asa illa bisa hariran au zahaban au saraka na mai muhutarsa yawwa kowane a cikinsu ya sa haramun ne amma in dai dan ya rufe saman cibiyarsa ne amma in hariri ne to wanda ya saba Allah amma haka din bai hana a ce sallarsa ta inganta ba amma idan najasa ce ma sallar tasa ta ɓaci yawwa an fahimta ko haka ne tambayar akan nan ne ko to alhamdulillah na'am waccan da aka ce mace da take da rabin rabin rabin tambaya rabin tambaiwa eh to kamar ya yake nan wala ka buga a fasa kenan ta biya rabi a'a ba wannan ake nufi ba mace wa- duk bawan da aka daura a fansa ko namiji ko mace matukar akwai dirhami daya bai biya ba yana nan a matsayin bawa tsantsan bawa wal mukatabu amru ma baqiya alaihi dirham yawa amma wannan ana nufin kabar wadda aka yanta rabinta ba a yanta rabinta ba ko ba wanda aka yanta rabinsa amma ba a yanta rabin ba wanda akwai irin inda irin haka kan faru yau akwai irin inda haka kan faru ya zamo na mutum biyu ne ɗaya ya yanta ɗaya bai ɗaya ya yanta ba kuma ya zamo shi wanda ya yanta bai da ikon da zai sai ragowar ya zamo ya zamo ɗa gaba ɗaya to irin wannan ake nufi to alhamdulillah an fahimta ko to alhamdulillah inda aka faɗa dai na eh Anas eh, yana faɗa cewa na fifita karkata a cikin wannan ga in dogon bayani ba kasafai na kan tsaya takaitawa ba ga su da yawa malamai sukan fifita takaita magana saboda ganin ai ɗalibi zai fahimta ko malami yayi masa bayani to amma ni na fi fifita a ce ne bayani ko da dogo ne ko da zai ɗau wakaci ko da zai ɗau wani wasu tuhu na kare wannan littafi na wadda bi iyaka iyawa ta an karmi daga a ce wannan baitin ya rataye da baitin da yake gabansa kowane baiti kamar yana zaman kansa ne ya yi kokari ya zamo haka a an iyaka iyawa ta to an fahimta to alhamdulillah a karatukan da ake wanne ne ba ma yi gashi yanzu karatun ya zama kusan a wanda ake da juma'a karatu ta kan kai kusan kullum ana yi ko rana ɗaya ce da Allah ba a yi to amma a karatuttuka wanne ne ba a yi ba a tasirifi Na'am.
ruwa na ilimi ruwa na ilimai ba a balaga a ba a me ba a aruri ba a me ba a mandike kamar allah ya nuna mana bayan sallah lafiya da alama da za a shigo da su ko da kwata-kwata ne a basu zai zama wa'annan fannonin guda hudu sai a samu wata ranar a ajiye musu ko tunda dai har yau da mahallin ƙari yawa kamata ya a cike ya zama ana tasirifin ana balagar ana arurin ana mandigin ko to Allah ya taimaka mana Allah ya nuna mana bayan sallar lafiya Allah ya hore mana yin ibada wadda take karɓaɓɓiya Allah ya saka wa magabatan mu da alheri Allah ya taimaka mana a dukkan lamura Allah ya hore mana bin sa Allah ya hore mana ibada wadda za ta zama kasuwar da ilan Allah ya hore mana ibada wadda za ta zama karɓaɓɓiya Allah ya hore mana duk abin da ake bukata a rayuwa Allah ya mana jagora Allah ya jaddada rahama ga baki ɗayan magabatan mu marasa lafiya da wasu ne Allah ya ba su lafiya ga ɗan umara da shi su wanda ya fanta mutu ya fito da ke faɗar gobe da aka za a cire ɗinkin da aka yi masa ne ko kuma ba da aka sani nuna roƙon Allah sa a yi haka ɗin a samu lafiya cikakkiya dukkan marasa lafiya ma Allah ya ba su lafiya in marasa lafiya Allah ya ba su lafiya wanda suka gabata Allah ya jaddada rahama a gare su Allah ya ba mu bisa shari'a daga shari'a rabu gaba ɗaya Allah ya riko da hannun mu da duk wata annoba duk wani bala'i da duk wata tsada daga gare mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta fatiha daya da salatul fatihi uku fatiha da salatul fatihi